إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي متارك البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكينا قدن قيا وانا قلينا كانوا وانا يمتشينا لتنن يومنا 26 ga watan Rajab hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1443 wanda kuma yake daidai da 28 ga watan biyu miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako mako da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna Al-Furqan bain al-haqq wal butlan wallafar شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وننشين درس منا عشرين تقوس وانا للتافي أنه نكنا ولكن كانوا ولكن كانوا يسوون لا يسوون يسوون كما أقول كانوا نادك مرأنا كبابكم ولكن كانوا يسوون بينه وبينه وبينها في المحبة shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah yana bayani game da bambanci mafi girman bambanci tsakanin mahalicci da kuma mahaluki ba a kwatanta Allah subhanahu wata'ala da wani daga cikin bayinsa da wani abu daga cikin halittarsa Allah daban sauran halittunsa ma daban ubangiji subhanahu wata'ala ya sha bamban bambanci mai nisa kwarai da gaske tsakanin wani mahaluki a sifofinsa da sunayensa da ayyukansa da zatinsa ibnu taymiya ya kawo ayoyi daban-daban waɗanda suke tabbatar da wannan a cikin alkur'ani wanda wannan yana daga cikin mafi mafi girman abinda Allah subhanahu wata'ala ya bambanta a cikin alkur'ani koma mafi girma na abinda Allah ya bambanta shi a cikin alkur'ani shine bambancin da ke tsakanin alkhaliq wal makhluq alfurqan bain alkhaliq wal makhluq bambancin da yake tsakanin Allah mahalicci da kuma sauran abubuwan da ya halitta to daga cikin ayoyin da ya karanta da ya kawo mun karanta waɗannan ayoyi da ke cikin suratu yunus qul hal min shuraka'ikum man yabda'u al-khalqa thumma yu'idu qul illahu qul illahu yabda'u al-khalqa thumma yu'idu fa anna tu'fakun qul hal min shuraka'ikum man yahdi ila al-haqq qul illahu yahdi lil haqq afaman yahdi ila al-haqq ahaqqu an yuttaba amman la yahdi illa an yuhda fama lakum kayfa tahkumun وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وبنجي يتي قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده shin a cikin ababen tarayyar ku akwai wanda yake kagar halitta sannan kuma ya maimaita ta qulillahu yabda'u al-khalqa thumma yu'idu kace Allah shine yake kagar halitta sannan ya maimaita ta فأنا تؤفكون تو إنايك كركتدكو قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق شن أتكين أتكين أكوي واندك أتكين أبا بنتا ريرك واندك شيري الوازوا غسكيا قل الله يهدي للحق كتي الله الله شين يكي شيري الوازوا غسكيا أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع شن واندك شيري الوازوا غسكيا شي يفي چنچنتا أبي amman la yahdi amman la yahdi illa an yuhda ko kuma wanda ba zai iya shiryar da wani ba sai dai shi a shiryar da shi fama lakum kaifa tahkumun me ya same ku ne ya kuke irin wannan danyen hukunci wama yattabi aktharuhum illa dhanna mafiya yawancin su ba komai suke bi ba sai zato inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a zato ko baya wadatar da komai dangane da gaskiya inna allaha alimun bima yaf'alun inna allaha alimun bima ya'malun allah subhanahu wata'ala mas bima yaf'alun allah masanin abin da suke aikatawa ne allah subhanahu wata'ala cikin wani ayoyi guda biyu har ila ko guda uku yana ƙara bambanta tsakanin kansa mai girma da ɗaukaka da kuma sauran halittarsa da abubuwan da ake riƙa a babin bauta ba Allah ba ya ce ƙul halmin shuraka ikun ban yabda ulkhalka Allah subhanahu wata'ala shi ne yake farar halitta kuma shi yake shiryar da wannan halittar da ya fara shi yake fararta yake ƙagarta sannan kuma ya maimaita ta wato bayan mutuwa ya sake dawo da wannan halittar ya dawo da gangar jikin halittar ya samanya mayar musu da rayukansu wato wannan halittun na farko su ne Allah subhanahu wataala zai sake dawo da su ba wai wasu halittun za a yi daban ba ba wai idan mutum ya halaka ko ya mutu idan alkiyama ta zo za a halicci wani mutum kamar shi ba a matsayin a matsayin shi a'a shi dai wannan na farkon da gangar jikinsa shine Allah subhanahu wataala zai sake dawo da wannan gangar jikin sannan kuma ya yi masa hisabi tafi aljanna ko ya tafi wuta a ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da wannan domin a cikin firak kungiyoyi da suke danganta kansu da musulmi akwai wanda suke inkarin al-ba'thul ajsam cewa jikuna ba za a tashi mutane da jikunsu ba sai dai a halitta musu wasu jikuna mutum ya tashi da wani gangan jikin amma gangan jikinsa ta asali ita shi kenan ta tafi kenan ruhinsa shine zai ci gaba da zama zai ci gaba da wanzuwa tunda shi daman ruhi zare shi ake yi shi ruhi cire shi ake yi to amma ita gangar jiki suka ce wannan idan ta ta ragargaje ta shiga ƙasa shikenan ba ita ce za a sake dawo da ita ba amma idan muka dubi kissar da Allah subhanahu wataala ya bayar a cikin suratul baqara da muka yi tafsirin ta nan ta allazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha fa amatahu Allahu 100 'amin thumma ba'atha qala kam labithta qala labithtu yawman aw ba'd yawm qala bal labithta 100 'am فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمه to kaga ƙarshen ƙarshen ayar yana gaya mana cewa waɗannan ƙasusuwa da suka rattattage su Allah zai sake dawo da su kuma a mayar musu da tsokar jikinsu sannan su tashi sauraka wannan jakin nashi unzur aka ce dubi ƙasusuwansa kaifa shi zuwa ya zamu dawo da ita mu haɓaka ta thumma naksuha lahma sannan kuma mu rurrufe ta da nama sauraka waɗannan gangunan jikin da suka rattatake su ne Allah subhanahu wataala zai sake zai sake tashin su shi yasa Allah tashi bayar da ansa cewa man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra kaga ita dai su wadannan kasusuwan da wanda yayi su da farko shi zai sake dawo da su to wane ne yake irin wannan aiki a cikin dukkan wani abin da ake bauta ba Allah ba babu shi to shi yasa Allah ce qul hal min shuraka'ikum man yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu shin a cikin ababen tarayya ko akwai wanda yake kirkirar halitta sun sani babu babu wani wanda ya taba kirkirar koda koda mafi kankantar halitta ne kamar yadda muka karanta a baya cewa su halicci koda kuda ne ba kuma za su iya ba koda su yi taro a kansa to saboda haka su ma sun san da haka ba su taba da'awar cewa akwai wani abin da suke bautawa ba ya taba yin halitta ba su taba yin wannan da'awar ba hasali ma su ne suke kirkirar abubuwan da suke bautawa da kansu su suke kwabawa su tuka su gina abin da suke bautawa ko su sassaka ko su nemo su sayo duk su suke yin wannan saboda haka sun san cewa wannan abin da suke bautawar bai yi kansa ba balle yayi wani to kuma Allah subhanahu wataala sun yarda cewa shine yayi komai shi yayi sama da ƙasa wala in sa'altum man khalaqa samawati wal ard la yaqulunna Allah sauraka ba sa jayayya a kan cewa Allah shi ne kaɗai ne mahalicci to in haka ne ashe kun fahimci akwai bambanci da tazara babba tsakanin Allah da waɗannan abubuwan da kuke bauta to dan me kuka zaɓi ku bauta musu ku bar Allah babu shakka a nan akwai wauta da rashin hankali da rashin tunani sannan wanda ya halitta din nan kuma shi yake shiryar da halittarsa shi yake nuna mata abin da ya dace kul hal min shuraka'ikum man yahdi ila alhaq a cikin abubuwan da kuke bautawa akwai wanda yake shiryarwa wato yake nuna wa mutane gaskiya akwai wani gunki da ya taba gaya muku cewa abu kaza daidai ne ku yi abu kaza ba daidai bane ku kauce masa kun taba gani ba ku taba gani ba akwai wani gunki da ya taba gaya muku abu kaza mai amfani ne abu kaza mai cutarwa ne ku guje shi babu akwai wani gunki da ya taba nuna muku wani abu maslahar ku a rayuwarku babu duk wani abin da kuke bautawa babu wani daya da ya taba nuna muku wani abu na maslahar rayuwa ko ya shiryar da ku to ya za a yi wanda shi bai wato bai iya shiryar da kai ba kai bai iya wato tabuka wa kansa komai ma in yana a wani guri da da zai cutu ko za a cutar da shi bai iya matsawa nan da can haka nan abin zai zo cutar da shi kamar yadda ta faru ga gumakansu lokacin da annabi ibrahim a.s. ya je faffashe su sun iya kare kansu ba su iya kare kansu ba ba su iya guduwa ba saboda haka ba su iya taɓuka wa kansu komai ba ba su nuna wa kansu wani abu na maslaha ba amma ubangiji subhanahu wata'ala shine allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada shi ya halitta ya daidaita halitta ya kaddara wato ya kaddara komai sannan ya shiryar da kowa wannan hidaya ce amma hidaya ce da ta shafi kowa da komai duk wani abin da Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi ya halicce shi tare da nuna masa tare da kinsa masa abin da yake mai amfani sanin abin da yake mai amfani da sanin abin da zai cutar da shi babu wata halitta da Allah bai kinsa mata wannan ba saboda haka wanda zai yi wannan aiki shi ya cancanta a bauta masa ba wanda ba zai iya yin komai ba shine ce hal min qul hal min shuraka'ikum man yahdi ila al-haq qul yahdi ila al-haq أفمن يهدي قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدي إلا أن يهدى أما لا يهدي أي أما لا يهتدي أسألن هكا كلمة تكي وأن شيء بزي يشريوا با لا يهدي أي لا يهتدي بزي يشريوا با أكرين كنكن كنسا معناه بزي ينونا وكنسا abinda zai amfane shi ba ballantana ya nuna wani sai dai shi a nuna masa saboda haka duk wani wanda zai sassaka gunki ko ya dauko wani abu yana bautarsa ba Allah ba shi zai ta kula da abu shi zai goge masa kura in yayi kura ya wawwanke shi ya caccanza masa guri in wata gobara ta taso shi zai zare shi ya fita da shi kai kone ba dai ya iya yi wa kansa komai la yahtadi ba zai iya yi kansa komai ba to yanzu wanda bai ishe ku bambanci ba tsakanin abin da kuke bautawa da abin da aka ce ku zo ku bauta masa ya ishe ku bambanci ya ishe ku alfurqan to me yasa kuka zabi ku bauta musu ku bar bautar Allah shi yasa Allah ce fa malakum kaifa tahkumun me yasa me ku ya kuke irin wani danyen hukunci ku rika daidaita wanda ba shi da wato ba iya aikata komai ba yi wa kansa komai ku daidaita shi da wanda komai yake a hannunsa wanda yudabbiru al'amura duk wani al'amari shi yake tsatsara shi ya za ku daidaita su a wannan a hukunci ku ce yadda za ku bauta ma Allah ko kuma ma ku bauta ma wannan ku bautar Allah babu shakka wannan ɗanyen hukunci ne shi yasa Allah ce fa malakum me ya same ku me ya same ku kaifa tahkumuna ya kuke irin wani danyen hukunci to shine Allah ce wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna yawancin su ba komai suke bi ba sai shaci badi sai zato alqur'ani duk inda aka yi maganar adh-dhannu ana nufin adh-dhannu al-marjuh ana nufin zato mararin jayi ba inda aka yi amfani da dhannu ana nufin الظن الراجح كلمة الظن الراجح وانا اقول malaman mantiki da malaman abin nan su suke bambancewa tsakanin azzannu su ce arrajih shi ake kira azzannu wanda yake kuma المرجو كو المتساوي بين الطرف المرجو أشيء الوهم كو كما المتساوي بين الطرفين أشيء الشك ابن تيمية يا يا تتكيسو أكن وانا مصطلح القرآني يدي ya ambaci zato za ka ga cewa suka aka yi ba yabo aka yi to shi ne ya ce wa ma yattabi aktharuhum illa dhanna da yawancinsu ba abinda suke bi sai sato sai shaci faɗi abinda ba su da tabbaci a kansa abinda kawai sun samu iyayensu ne a kai suke yi amma wata hujja ƙwaƙwara ba su da ita shi kuma zato inda zanna la yughni min al-haqqi shay'a zato baya wadatar da komai dangane da gaskiya in dai kana neman gaskiya to ba za ka je ka kama shaci faɗi ba ka kama zato inna allaha alimun bima yaf'alun lalle Allah masanin abin da suke aikatawa ne saboda haka zai musu sakamako gwargwadon aikin kowa duk abin da mutum ya aikata shi zai ga sakamakon sa ranar gobe kiyama to kaga wannan tabbatar da kadaitakar Allah subhanahu wataala ne a huluhiyarsa cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne ya cancanci abauta masa babu wani abin da ya cancanci bauta sai shi kadai saboda dalilan da ya ambata a cikin wannan aya da sauran ayoyi da suka yi ta aka yi ta ambatansu a cikin alkur'ani wanda suke ta tabbatar da cewa ubangiji shi kadai ne abin bauta duk wani abu da aka bauta wa ba shi ba to an bauta wa banza ba zai yi amfani ba to shi ne ya ce walamma qarrara alwahdaniyata qarrara an-nubuwata kadhalika kamar yadda Allah subhanahu wataala ya tabbatar da ɗayan takarsa cewa shi kadai ne wajen bauta to haka ne ya tabbatar da annabci cewa annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne mai gaskiya ne annabcinsa gaskiya ne shi annabin Allah ne da Allah subhanahu wataala ya zabe shi yayi masa wahayi ya kuma aiko shi zuwa ga duniya kafatan gaba daya to sai Allah subhanahu wataala kuma ya tabbatar da wannan a dai cikin wannan sura suratul yunus Allah ce wa ma kana hadha alquran an yuftara min dunillah ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله بيوا بزيوا بوانا القرآن أكريشي بعد واتو أكريشي بعد الله با ولكن تصديق الذي بين يديه سيدي القرآن ياذنتو بقسكة أبن ديك غبغريشني أبن ديك غباتشيشي نل التتفي وتفصيل الكتاب كما واتو بيان هكونشه هكونشه هكونشه دلا دلا دلا la raiba fihi min rabbil alamin ba kokonto a cikin sa daga ubangijin halittu yake am yaqulu naftarahu ko kuma cewa suke yi ya kirkire shi ne ya kirkire shi qul ka ce fa'tu bi suratin mislihi to ku zo da wata sura kwatankwacin sa wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin ku kirawo duk wanda kuke da ikon ki ku kirawo shi ya taimaka muku min dunillahi ba Allah ba in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya bal ba haka bane kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi sun qaryata ne da abinda basu kewaye da sanin sa ba walamma ya'tihim ta'wilu kuma har yanzu fassarar sa bata zo musu ba kadhalika kazzaba alladhina min qablihim kamar haka ne waɗanda suka gabace su suka qaryata fanzur kaifa kana aqibatu zalimin to ka duba ka ga yaya ƙarshen al'amarin azzalimai ya zanto a waɗannan ayoyi Allah subhanahu wataala ya tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya fara da cewa wa ma kana hadha alquran an yuftara min dunillah bayyawa a kirkiri wannan alqurani ba daga Allah yake ba bayyawa wannan alqurani ya zanto kirkirarre ne ba daga Allah ba wannan an yuftara wannan an da fi'ilinsa عن مصدرية فعل انت بتاويل المصدر كما خبر كانت وما كان هذا القرآن افتراء من دون الله وانا القرآن بيزنتو كركرا بچ بعد الله با شي وانا يكركريش بعد الله يكبا بزيه با a can baya ayoyi can da suka gabata a cikin wannan sura ubangiji subhanahu wataala yana faɗa mana cewa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati biqur'anin ghairi hadha aw badil قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إن أتبع إلا ما يوحى إلي وإني أخاف, وإني أخاف إن, إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون وبنجي سبحانه وتعالى يكتوى إلى أكا كرنتا مسو آيو مبينا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات إذا كرنتا مسو آيو مبينا suka ji hujjoji karara a fili qala alladhina la yarjuna liqa'ana sai waɗanda ba sa tsammanin haɗuwa da mu wato kafirai waɗanda suke karyata ranar lahira ba su yarda da akwai Allah ba ba su yarda da akwai ranar lahira ba sai su ce iti bi qur'anin ghairi hadha ka kawo mana wani alqur'anin sabanin wannan aw baddilhu ko ka canza wannan wato suna neman annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kawo wani alƙur'anin ba wannan ba shi wannan alƙur'anin ya bar karanta musu shi ya daina karanta musu wannan alƙur'anin da yake ɗauke da waɗannan bayanai da suke nuna kaɗaitakar Allah subhanahu wata'ala da illar haɗa Allah da wani da sukar masu haɗa Allah da wani ya daina karanta musu wannan ya kawo musu wani daban ghairi hadha ay mukhalifin li hadha ghairi hadha ka kawo mana wanda zai saba ma wannan ba wai suna nufin shi wannan din ya ci gaba da zama ba ya kawo wani tare da shi a'a ya kawo wanda zai saba ma wannan duk abinda wannan ya faɗa shi kuma alkur'ani zai kawo ya zama akasin abinda wanda ya zo da shi aw badilhu ko kuma kai ta caccanza wannan din ko ka bar wannan din amma ka rika canza shi inda aka soki shirka ka yabi shirka inda aka soki gumaka mu ji kana yaban gumaka inda aka yi gargadi da wuta mu ji kana bishara da aljanna sauraka ka canza shi ka bar shi amma duk waɗannan guraren da daman su ne ba masan ji to ka canza wato sun ba shi abubuwa biyu ne ko ya zaɓi wannan ko ya zaɓi wannan kowanne ya zaɓa su ya yi musu daidai ko dai ya haƙura da wannan ya kawo wani ya daina karanta wannan yanzu wata ƙur'anin daban zai kawo shi ma kuma wanda ya saɓa ma wannan kada ya kawo wani ɗin kuma wanda yake daidai da wannan tunda in ya kawo wani ne kawai ba bai tare da ya saba ba ai kullun surori sauka suke ai lokacin ba a gama saukar da alkur'ani ba in yau an saukar da wannan sura goma za a kawo wata surar daban kaga an kawo wani qur'anin banda wannan to ba wannan suke nufi ba shi yasa suka ce ghairi hadha qati bi qur'anin ghairi hadha ma'ana mukhalifin li hadha wanda ya saba ma wannan da muke kake karanta mana in kuma kana ga wannan ya maka tsauri ba za ka iya fasa duka wannan ƙur'anin muka zo da wani sabo aw badilhu to ka caccanza wannan ka dan ciccire wasu abubuwa da su ne inda muke sabani da kai wuraren da za ka yi ta sukan shirka ka yi ta sukan mushrikai ka yi ta cewa mu ƴan wuta ne mu da allolin mu duk ƴan wuta ne duk ka cire wannan ka caccanza ka mu ji kana yaban allolin mu kana yaban lata da uzza da manata da sauransu to shine sai Allah ya tashi sai ce qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi sai aka ba su ansa akan magana su ta biyu amma ba ai magana ta farko ba domin abu biyu suka ce ko dai ya kawo ni sabanin wannan ko ya canza wannan to amma da Allah sai ce qul ka ga musu ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ba zan iya canza shi da karan kaina ba da kashin kaina in attabi'u illa ma yuha ilayya ba wani abu nake bi ba face abinda aka yi min wahayi ma'ana wannan abin da kuka gani wahayinsa aka yi min ba ni na kirkire shi da farko ba bari in canza shi haka aka kawo min ni kuma bana yin bana bin wani abu sai abin nan da aka kawo min qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yawmin azim ka gaya musu ina jin tsoron azabar rana rana mai girma idan na saba wa ubangiji na kaga anan ansar na biyu ne ake basu shine canzawar ce ba zan iya canzawa ba sai ya zanto duk gaba ba a ɗauko ansar da farko ba cewa ya kawo wani sabo ya haƙura da wannan ya kawo wani wanda ba irinsa ba ƙullau sha Allahu ma talautuhu alaikum da Allah ya ga dama ba ma zan karanta muku su shi ba wato da Allah ya ga dama ba ma zai aiko ni ba aiko ni ɗin nan ganin damar su ci shi ya ga dama ya aiko ni wala adrakum bihi shi ko dama ba zai sanar da ku alƙur'anin ba faƙad labithu fikum umran min qablihi na zauna a cikin ku shekaru mai yawa gaba na alqur'ani kun taba ji na karanta wani abu kafin a aiko min alqur'ani ba ku taɓa ji ba sannan ba ku taɓa samuna da ƙarya ko cin amana ko ha'inci ba kun sanna amintacce ne a cikinku afala ta ƙilo ne yanzu ba kwaye hankali ba don menene zan zauna shekara arba'in a cikinku ban yi wa kowa ƙarya ba yanzu kuma bayan shekaru sun kai arba'in kuma in fara yi wa Allah ƙarya ba za ku yi hankali ba to sai ba a ba su da ansar maganar farko da wato option na farko da suka nema ba sai aka ba su na biyu saboda idan na biyu ba zai yiwu ba kai ma hankalinka ya baka cewa na farko ba zai yiwu ba idan ya zanto za a bar shi din amma ba zai yiwu a canza ba to ina kuma a ce a kawar da shi duka ai kaga ba zai yiwu ba in an hana ni in canza ya wasu kalmomi da wasu jumloli da wasu maganganu an hana ni in canza wannan to ina kuma za a bani dama in canza shi gaba daya in kawo wani sabo akasinsa ai ba zai yiwu ba saboda haka in kun in kun fahimci abu na farko na biyun ba zai yiwu ba to wannan automatically za ku fahimci na farkon na farkon ba ba zai yiwu ba shi yasa sai aka bagarar da zancen na farkon ma to nan da Allah yake cewa ma kana hadha alquran an yuftara min dunillah kamar an dawo yanzu a cikin wani bayani kuma ana ba su ansa kamar wacce ansa ta ita bi qur'anin ghairi hadha kan kamar ana cewa ka kirkiro wani alqur'anin sabo wanda da aka yi maka wahayinsa ka manta da shi to shine sai Allah yake ce musu wa ma kana hadha alquran an yuftara min dunillah bayyuwa bayyuwa ba zai yiwu ba wannan alqur'anin wai a kirkire shi ya zanto kirkira ne ba daga Allah ba ba zai yiwu ba an ce ma kana ma'ana ba ma zai yiwu ba ba wai ba wai ba a kirkire shi ba kirkiran ma ba za ta yiwu ba saboda yadda yake da fasaharsa da balagarsa da zubinsa da tsarinsa da azancin da yake cikinsa ya fi ƙarfin a ce ƙirƙirarsa kai sauraka bai yiwuwa ma ba wani abu ne da zai iya cewa a kwatanta ko a gwada a gani ko za a iya a bai ma yiwuwa shi ne ma'anar wa ma kana bai yiwuwa an fahimta ma ya kunu li an aƙula ma laisa li bi haƙƙa annabi isa ce ma ya kono li bai yiwuwa kwata-kwata ma ni in faɗi abin da ba gaskiya ba ba wai ma a ce ko zan iya ban yi ba a ba ma zai yiwu ba ni a haƙƙina in yi da'awar haƙƙin Allah ba ma zai yiwu ba to shine ma'anar wa ma kana hadha alquran in yuftara min dunillah ba zai yiwu ba kwata-kwata ma shi wannan alqur'ani a kirge shi ba Allah ba sauraka shi da zatinsa zatinsa yana tabbatar da cewa shi daga Allah ne sai kawo hujjoji guda uku wanda suke tabbatar da cewa ƙur'ani ne daga Allah ne ba ƙirƙira ta bace ce walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi sai dai shi alqur'ani kana tasdiqa dinnan khabar ne matuf ne ala khabar din da muka ci za a kaddara masdar dinsa cewa ma kana hada alquran ay wa kana walakin kana tasdiqan alladhi bayna yadayhi ya zanto gaskata abin da ya gabace shi ne abin da ya gabace su ne littattafan da suka gabata duk littattafan da suka gabata na annabawan Allah sun zo da bayanai sun zo da labarurruka sun zo da hukunce-hukunce sun zo da abin da ya shafi kaɗaitakar Allah subhanahu wata'ala sun zo da bayanin abin da ya shafi gaibu abin da ya shafi mutuwa da bayan mutuwa da lahira da aljanna da wuta duk sun zo da waɗannan bayani to alkur'ani da ya zo ya tabbatar da waɗannan abubuwa ba ku taɓa jin wani ya fito da cewa abin da alkur'ani ya zo da shi ya saba wa abin da littattafan baya suka zo da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kamar ya ce a cikin ku ya rayu kun sani cewa ummiyi ne baya rubutu baya karatu annabiyul ummi ne annabi ne ummi baya karantawa baya rubutawa wato baya rubuta baya karanta rubutaccen karatu to wanda baya karatu baya rubutu ta ina zai iya karanto abin da suke cikin littafin da suka gabata wanda duk abu ne a rubuce sannan kuma shi ba ku san shi da wato ya wace ya wace a duniya ba a cikin ku ya tashi a cikin ku ya girma qallabistu fikum umran min qablihi afala ta'qilun in banda fitar da yi da kasuwancin da na khadija shi ba yana fita hanya ce ta bi da shi sham ba zama ya je ya yi ba kuma tare yake da ayarin fataki ba wanda ya kawo labarin cewa an ganshi ya je ya shiga wata makaranta an ganshi ya je ya shiga cikin dakunan bautar nasara an ganshi da wani fasto ko wani fada ya zauna gaban sai na karatu ba wanda ya taba kawo muku wannan labarin ballantana ku ce zuwan da yayi din har ya koyo kuma ya koyo wani abu irin wannan mai girman gaske a cikin takaitaccen lokaci ba ku da wannan labarin ba ku taba ji ba to saboda haka amma kuma gashi ya zo da abubuwan da littattafan da aka saukarwa annabawa shi suke bayani ba ku taɓa jin wani bai hude ko wani ba nasari ya fito ya karyata abin da annabi yake ba da labari na annabawan Allah ba da al'ummominsu da abubuwan da suka faru tsakaninsu da al'ummominsu da yadda Allah ya halaka kowace al'umma da ya halaka ta da abin da aka yi amfani shi wajen halakarwar gashi alkur'ani ne ya yi wannan bayani ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ashe zuwa ya zo da abin da yake cikin littafan da suka gabata wannan hujja ce ƙarfa da take nuna cewa wahayinsa aka yi masa in kuma an yi masa wahayi to annabin Allah ne don ba wanda ake ba wahayi da irin waɗannan sai annabawan Allah subhanahu wataala zaka shi annabin Allah ne to kaga wannan hujja ce da take gaban su kuma ba su isa su ƙaryata ba don ba su da hujjar da za su iya ƙaryata ta ba su da hujjar da za su ce wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da yake da dangantaka da abubuwan da suka gabata ba hujja bace da za ta tabbatar da annabcinsa ba su da wannan walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi sannan wa tafsil alkitabi sanan alqur'ani bayanin hukunce hukunce yake daki daki hukunce hukunce da aqidu da labarai komai alqur'ani ya zo da shi bayani filla filla daki daki kuma bisa ilimi kuna ganin yadda alkur'ani yake nuna muku yadda rayuwarku za ta santo ta yi kyau ke nuna muku sada zumunci yake nuna muku gaskiya yake nuna muku yadda za ku yi zamantakewa tsakanin mutanen gida tsakanin makota tsakanin al'umma da al'umma tsakanin ɗan adam da ɗan adam tsakanin ɗan adam ma da wasu dabbobin da suke kewaye da shi ko wasu halittun da suke zagaye da shi duk alkur'ani ya zo da bayanin yadda za ku yi zamantakewa tare wani ya nuna maka yadda za ka rayuwa da dabbobinka ya zai ta rayuwa da alkaun halitta gaba ɗaya to ashe wannan bai isa ya zanto dalili ne da yake nuna cewa wannan daga Allah yake ba ba daga Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba annabi sallallahu alaihi wasallam kun san shi bai je guri wani guri ya karanci waɗannan abubuwa ba abubuwa ne da ba a jin su sai a bakin waɗanda suka yi karatu suka shiga makarantu ko suka yi yawon neman ilimi suka karanta littattafai su ake jin irin waɗannan bayanai a wajensu tafsilil kitab ai tafsilil maktub a gurinsa ake jin labarin abubuwan da duk ya suka gabata a gurinsa ake jin baganin hukunce-hukunce da yadda za a tsara zamantakewa amma annabi ya zo yana muku wannan bayani ashe wannan bai isa ya zama hujja ba kaga hujja ta biyu kenan sannan larai ba fihi babu wani abin da zai sa muku kokonto a cikinsa don baya tattare da tufka da warwara kitaban ne mutashabihan yana kama da duk, inda wani abu da ya zo ya maimaitu za ka ga yana, yana gaskata junansa ne walau kana min indi ghairi lahi la wajadu fi ikhtilafan kathira da daga wani daga wani yake ba Allah ba to da sai su samu sabani mai yawa akan akansa sai su samu tufka da warwara da yawa to amma maganar Allah ce guda ɗaya duk inda ka ga wata magana to sai dai ka ga ta gaba ta ƙara bayyana ta ta ƙara fito da ita ƙarara amma ba ta warware ta ba to wannan zubi da wannan tsari saukar da magana a cikin shekara 23 a lokuta daban-daban daban a wurare daban-daban daban amma kuma taɓa warware junanta ba to ba shakka wannan alama ce da cewa ba maganar mutum ba ce ba maganar wani ɗan adam ba ce maganar Allah ce sauraka wannan hujja ce ita kanta da take tabbatar da cewa alkur'ani bai yi wa a ƙirƙire shi amma kana hada alkur'ani an yuftara min dunilla bai yi wa ya zanto ƙirƙira ce ba daga Allah yake ba ba zai yi ba saboda wannan sannan bin rabbil alamin hujja ta hudu cewa daga Allah yake daga Allah ubangijin halittu idan ya zanto ar-rabbu shi ne mahalicci wanda ya yi mutum daga babu ya samar da shi ya ba shi ci da sha ya azurta shi da abin da zai rayu da su da abin da zai rayu da shi ba zai yi ba a hankali mutumin da ba zai ba zai yi ba a hankali wanda ya yi ka daga babu ya kula da kai ya tarbiyance ka ka taso ya baka abin da gangan jikinka duk za ta ginu da shi a ce kuma bai tanadar maka abin da ruhinka zai ginu da shi ba ya kula da kai wajen haɓakar ka da gina ka da komai amma kuma ya yi watsi da ruhinka bai saukar maka da wani abin da zai sa maka shirya a cikin zuciyarka ba bai saukar maka da wani abin da zai sa maka kwanciyar hankali ba da nutsuwa bai yiwa a ce wanda yake tarbiya yake kula yake reno a ce ya yi wannan to ita yar kun yarda Allah shine rabbul alamin tunda ba ku ja akan wannan dan menene kuke ja akan cewa yanzu ya aiko da wata shirya ya aiko da wata rahama ita ce alkur'ani ya kamata yaddar ku da rububiyar Allah cewa ubangiji shine ar-rabbu ar-rabbu kuma yana nufin mai kula mai tarbiya mai reno ya ce ya sa ku yarda cewa akwai annabta domin duk wanda zai yi reno to dole zai ba gangar jiki zai rena ba ko a zamantakewar mutum da mutum aka ce ka renuwa ne ai ba ana nufin kawai ka bashi ci da sha ya bulbul ba ana nufin ka kula da halayyarsa da ɗabi'unsa da nagartarsa ya taso ya zama mutumin kirki wannan shi ake nufi da reno da kula amma a ce gashi nan an ce ka rene shi kai kawai aikin ka shine kai ta gina gangar jikinsa ya zama bubbuke ki amma mara hankali domin da ya je galma galma gashi nan baya baya da wani amfani za a ce kai wannan baka samu mai kula da kai ba eh magana magana ta jahilai eh magana magana ta wauta kaga alama ce cewa baka yi aikin da aka saka ba to za a yi rabbul alamina a ce shi ya bar mutane haka kawai sakaka kowa ya je abin da ya ga dama su yi ta rayuwa kamar rayuwar dabbobi wanda ya bigi wannan wanda ya ciji wannan wanda ya cuci wannan babu wani abu na tsara rayuwa gaba ɗaya ba zai yiwu ba kuna ga shugabanni kuke zaba a matsayin shugabance ku duk sanda wani al'amari ya sakarkwace na zamantakewa na rayuwa na tsaro na waye sai a yi ta zargin su a ta cewa ba su yi wani abu ba to a ce ubangiji subhanahu wataala wanda shine rabbin kowa ba kai ma ka zabe shi ba haka ka ganshi haka yayi ka a ce rabbu ne amma kuma baya ruwansa da kowa kowa ya je abin da yake ba zai aiko masa da annabi ba zai shirya da su ba zai nuna masa wannan rububiyya ba ta cika ba saboda haka mafi girman rububiyar Allah shine saukar musu da saukar da littattafai shi yasa an rubuce alif lam tanzilul kitabi min rabbil alamin fihi min rabbil alamin تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين sauraka alkur'ani saukakke ne daga ubangijin halittu cewa daga rabbul alamina wannan hujja ce da take nuna cewa Allah subhanahu wataala ne saukar da shi to shi ne ba su wannan hujjoji da suke nuna cewa alkur'ani ba za a iya kirkirarsa ba daga Allah yake to bayan an faɗi sifofin alkur'ani gashi nan wa tasdiq tasdiqan walakin tasdiqan alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in sannan wa tafsila kulli shay'in la rayba fihi min rabbil alamin wannan sifofi ne daga cikin sifofin alqur'ani aka ambata duk kuma sifofi ne wanda suke masu ban sha'awa masu ban kai to sai kuma wani yazo ya ƙarya tashi ya ce wani ne ya kirkire shi kaga daga nan zaka ji magana ta yi muni sosai to shi yasa aka gabatar da wannan bayani sannan kuma sai aka ce am yaqulu naftara ko kuma suna cewa kirkirar sayayi to kaga daga kaji cewa ga yadda alkur'ani yake kuma a ce wani yazo ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya kirkire shi to kaga tun daga nan zaka fahimci wannan magana ta shi tayi muni domin an gama dasa maka sanin menene alkur'ani ya yake sai kuma aka kawo maka magana masu ƙaryata shi da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirkire shi ibnu taimiyya alaihi rahmatullah yana da maganganu a wasu littafansa game da waɗannan ayoyi da muka karanta kamar a cikin aljawabu sahih liman baddala dinin masih a cikin mujalladinsa na biyar shafi na 425 inda Allah ce wa ma kana hadha alquran an yuftara min dunillah yace ai ma kana li an yuftara ba zai yi ba a kirkire shi yaqulu ma kana li yaf'ala hadha akan ce wani yakan ce ma kana li yaf'ala hadha wa kana Allah li yuhlika alqura bi zulmin wa ahliha muslimun Allah ba zai yi ba ba zai yi ba a ce da zalunci halaka wata alƙarya alhalin mutanen garin mutanen alƙaryar suna gyara gyararru ne ko masu gyara ba zai yi ya halaka ta ba shi ne malam ya ce falam yanfi mujarra da fi'ilihi a nan allah bai ce kawai ba za a yi ƙirƙiran ba sai ya ce ba zai yiwu ba ma a yi bal na fahti mala fi'ilihi allah ya kore yiwuwar ma a ce zai yiwu zai yiwu ma ba za ta yiwu ba فأخبر بأن مثل هذا لا يقع الله يبارك لابارك cewa irin haka ma ba za ta faru ba bal yamtani wuqu'uhu kai faruwar haka ba abu ne mai yiwa ba fa yakulu al-ma'na sai zanto ma'ana ma yumkinu wa la yahtamilu wa la yajuzu an yaf an yuftara hadha al-Qur'an min dunillah zanto ma'anar ayar baya yiwa ba zai halatta ba ba zai yiwu a hankalce ba a kirkiri wannan al-Qur'ani ba daga Allah ba fa inna alladhi yaftarihi min dunillahi makhluq domin duk wanda kuke cewa ya kirkire shi ai mahaluki ne Allah ne ya halicce shi wal makhluq la yaqdiru ala zalika yadda qur'anin nan yake kuwa mahaluki ba zai iya yin sa ba to ta yaya za a yi a ce mahaluki ne ya kawo shi ba zai yi ba a ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi kirkiro shi ibn ashur a mujalladi na 11 cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir a juz'i na 11 shafi 168 yake cewa ma kana hadha alquran an yuftara ablaghu min an yuqalu ma huwa bimuftara a cewa ma kana hadha alquran an yuftara bazayyu ba bazayyu ba a kirkiri wannan alqur'ani ko bazayyu ba wannan qur'ani ya zama to kirkirare yafi a cewa ma kana hadha wa ma kana wa ma kana hadha alquran bimuftara wato wannan ibarar wannan jumla a larabci wanda alqur'ani yazo da su tafi zama balaga tafi kaiwa matuƙa wajen kore yiwuwar a kirkirar alkur'ani ya ce lima ya dullu alaihi fi'ilul kauni min alwujud saboda fi'ilin kana yana nufin samuwa ai ma wuji da an yuftara ba zai yiwu ba ma a samu kirkirarren alkur'ani irin wannan ba zai yiwu ba ai wujuduhu munafil liftira'i ka ganshi alkur'ani yadda yake dinnan ganin sa kawai yadda yake dinnan ya nuna ba kirkirarre bane ai fadilalatu zatihi kafiyatun fi annahu ghairu muftara shi kansa zatin alkur'anin ka gan shi ka karanta shi za ka gane cewa wannan ba ƙirƙirarri ba ne ku mutum ya iya larabci bai iya larabci ba karanta masa ƙur'ani kaɗai ya isa ji cewa wannan larabcin da yake nan da zubin da yake ciki ya sha bamban larabcin laraba da yake ji ko bai jin larabci ko mutum tsayawa yana larabci duk sanda ya shigo da wani abu na ayoyin alkur'ani sai an ji ya sha bamban da larabcin da yake sauraka za ka ji tsikar jikinka na tashi lalle akwai wata magana nan da ta sha bamban da maganar da kake ji mutumin nan yana yi gashi ne duka larabci ne amma da na alkur'ani ya tsarga ciki shikenan sai ya zanto yana dauke da wasu da wasu kamanni na musamman a cikin al-bahr al-muhit na Abu hayyan Abu hayyan at-tauhidi afwan Abu hayyan al-Abu hayyan al-Andalusi akwai abu hayyan al-tauhidi wani wani fadararren mutum ne akwai abu hayyan al-andalusi to shi abu hayyan al-andalusi mai tafsirin al-bahr al-muhit yake cewa da Allah ce hadha al-qur'an wannan al-qur'anin wannan akai ishara wannan ishara din ta tafhim ce ta girmamawa ce don a ƙara nuna maka girman alƙur'ani wa kaunuhu jami'an lil awsaf allati yastahilu wujuduha fihi yastahilu wujuduha fihi an yakuna muftara a nuna maka cewa wannan alƙur'anin da irin sifofin da ya tattara bai yiwa a ce kirkira kirkira sa akai sannan ubangiji subhanahu wataala yace am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi Allah ce to ku zo in kun ce kirkirar sa yayi to kuma ku zo da wata sura ɗaya kamar sa wato jinsin alqur'ani ku zo da wata sura ɗaya jinsin alqur'ani wata take kunshe da irin balaga da fasaha da hikima da alqur'ani ya zo da ita kuma ku kirkira tunda shi dinnan mutum ne ɗaya ne daga cikin ku ba wani ne daban ba ya zo ya faɗo cikinku ba wani baƙo ba ne ba wata halitta ce daban Allah ya yi wa ya sa cikinku ba a cikinku yake a cikinku aka haife shi abinda kuma yake magana da shi harshe ne irin naku ba wani yare ne da ba san shi ba sannan gabanin ya bayyana da alkur'ani yana karanta muku an yi manya-manyan masu fasaha ƙwararru mawaƙa da masu hudu ba da marubuta da aka yi ta yi waɗanda duk suna da fasaha a cikinku to don menene ba za a samu wani ya kawo sura guda ɗaya kamar tashi ba ba wanda ya iya ce wadda umar istata'atun min dunillah in ma mutum ɗaya ba zai iya ba ko ku karan kanku ba za ku iya ba to ku gayyato duk wanda kuke ganin za ku gayyato ba Allah ba ku gayyato su gayyatar ɗayan biyu ko dai ku gayyace su don su taya ku ya zo a yi wa abin taron dangi idan aka fara wanda ya ce a cire kaza a sa kaza a gyara kaza a sa kaza har ku samu wani abu kamar sa ko kuma ku tattaro wasu duka wanda za ku tattaro domin su zo su ga yadda za ku kura alkur'ani ku yi abin a gaban mutane na garuruwa daban-daban ku yi wa gangami ta yadda za ku ba da kunya za ku kunyata annabi sallallahu alaihi wasallam in kuna iyawa to ko ɗaya ba za su iya ba wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin wa in lam taf'alu wa lan taf'alu Allah ce wad'u shuhada'akum min dunillah ku kira waɗanda za su yi shaida su gani da ido ko kuma su halacci gurin su taya ku duk kalmar shuhada za ta kunshi wannan ko dai su shaida gashi kun kawo don kada aje daga baya ana cewa a'a ai bai faru ba ku zo ku yi ta yadda labarin zai wadu zai watsu ko ina akai labarin ya bazu ko ina ta yadda ko ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ce ai labarin ka ya zo mana akwai wanda suka halarci lokacin da aka kawo irin abin da ka kawo to Allah ya san ba za su iya ba ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu in ba ku yi haka ba to kuma ba fa za ku iya ba har abada kuma har kawo yanzu babu wanda ya taba bugan kirji ya ce ga wani abu daidai yake da alkur'ani in ma yayi baraga da sa sai dai ya zama abin dariya ya kawo wata wani shirmansa ana karanta ana masa dariya amma ba a karanta a ji an gigita ba cewa lalle ga wani abu ya yi kama da alkurani har yanzu babu walan ta faru ce ba za ku iya ba to shi ne Allah subhanahu wataala ce ku kawo sura to bi suratin bi mislihi ba a ce ku kawo duka alkuranin ba ba ko inda Allah subhanahu wataala ya yi musu tahaddi su ka alkurani liyatu bi hadithin mislihi su kawo wani wani zance kamar alkur'ani su kawo wani kamar alkur'ani kullu in ijtama'atu al-insu wal jin ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira da mutane da aljanu za su hadu su yi ganganku akan su kawo wani abu kamar alkur'ani ba za su iya kawowa ko da sashin su zai taimaka sashi akwai da aka yi musu aka yi musu tahaddi da ayoyi goma da surori goma am yaquluna naftara قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ce su kawo guda goma to yanzu ɗaya ma ake nufin su kawo ɗaya ɗaya ma kawai su kawo su duba wace sura ce tafi gajarta wace sura ce tafi gajarta a alƙur'ani ina tsayina kalkautar ina tsayina kalkautar fasar da rabbika wanhar inda sha ne kawai abtar aya hudu ko a ayoyi kuma suratul asr ayoyi aya uku wani aya hudu amma kuma jimlolinta sun fi gajarta to su kawo shi yasa alkur'ani yayi tahaddi da sura ba yi tahaddi da aya ba ko akwai inda kai kalubale da aya saboda aya akwai kalma ɗaya ma aya ce mudhammatan ba aya ba ce ko sun ba nazar sun ba nazar kalma kalma bici walfajar walfajar ce kalma ɗaya ce da harafi akwai wawul wawul qasam ala ayi halin dai ba a yi tahaddi da da aya ɗaya ba don aya ɗaya kalma ce kalma kowa zai iya ka kalma amma aya amma sura sura cikakkiya amma surar koda aya uku ce koda gajerun jumloli take da su kamar abin nan ba za su iya ba Allah ce bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi a ba haka bane sun dai ƙaryata abinda ba su kewaye da iliminsa ba walamma ya'tihim ta'wilu kuma haƙiƙanin fassara su har yanzu bata zo musu ba kalmar ta'wil tana zuwa da ma'anar sanin fassarar abu da kuma sanin ma ya ulu ilaihi al'amr idan umarni ne da hani abinda ya shafi shari'a in aka ce ta'wilinsa ana nufin fassararsa me ake nufi da wannan umarnin me ake nufi da wannan hanin ka fahimci dokokin da suke karkashin wannan ayar wannan ana kiran shi ta'wil sannan abinda in a labari ne in a khabar ne ba al'amur ba in a khabar ne aka ce ta'wil ana nufin abinda aka baka labarin kuma ya auku kaga abinda aka faɗa maka shi ƙarara Allah subhanahu wata'ala ya bamu labarin akwai alkiyama tana zuwa akwai tashi daga daga kaburbura akwai tsayuwar hisabi akwai siradi akwai kaza akwai kaza to wannan sanin wannan ganin wannan ya faru shi ma tawili ne shine faruwar abin da aka labarta maka aukuwar abin da aka labarta maka wannan shi ma ana kiran shi ta'wil yanzu can cikin suratul suratul ali imran wanda zamu zo kan ayar wallazi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi abisa qira'ar tsaya abisa tsayuwa akan warasikhuna fil ilmi cewa suma su ma sun san ta'wilu kaga ana ana nufin abubuwan da alkur'ani ya zo da shi na fassara na ma'anoni da sauransu rasikuna fil ilmi su ma sun sani amma inda Allah subhanahu wataala ya ce walaqad walaqad inahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون هذا أنا أبنجي سبحانه وتعالى يا مغانا تأويله فقد ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم منذ مسر للتاب أن ممكن مسر بيانا سدكي دكي بس إلمي هدى ورحمة لقوم يؤمنون شريعة رحمة شيء متانا دسكي إيماني هل ينظرون إلا تأويله akwai shin akwai abin da suke jira face aukuwar abin da ya labarta musu shi yasa aka ce yanzuruna suke jira kaga abin da bai faru ba illa ta'wil yawma ya'ti kaga ashe wani abu ne da zai zo fil mustaqbal yawma ya'ti ta'wiluhu ranar da fassara sa ma'ana abin da ake gaya musu ya faru ranar da ya zo a can ba ce walamma ya'tihim ta'wiluhu a nan ya ce walamma ya tihim ta'wilu ta'wilu har yanzu bai zo musu ba insha Allah lokaci yayi zamu bari a nan sai a karatu na gaba ma ƙara bayani akan wannan abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh